ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata a lissahin Nijar ban na ba lissahin Nijar gaskiya amma na lissahin Saudiya yau ana uku ga wata na Rabiul Awwal uku ga wata na Rabiul Awwal hijira shekara 1439 wanda ya dace da 21 ga wata na 11 shekara ta 2017 yau insha Allah za mu darasin mu na alwajiz fi fiqi sunnati wal kitab al aziz darasi na 118 insha Allah 118 a darasin mu na 117 muna cikin bayani akan muna cikin bayanin saki mai ake da talak mun zo bayani na matakin saki masa'alar ita min hasu raja'atu wa adamuha maganar saki akwai wanda saki wanda ana iya kome kuma akwai wanda ba magana kome wannan bayanin da ya yi shi ne mun har bayani da mu koma ga saman daidai wurin ya ce a talak imma raja'iyun wa imma ba'in saki akwai saki raja'i kuma akwai saki ba'in mace a hausa saki wanda ake iya komai kuma akwai saki wanda ba iya komai ya ce wani ba'in shi saki wanda yake mana ba haƙƙin komai imma an yakuna banirutun sugura au kubra wannan nisancin da aka nisanta ka da wannan mata akwai karami akwai babba ma'ana karami nisanci karami wanda baka dama komai amma karami ne don kana iya arme daga baya misali wanda ya suke mace arman sabon arme ba a kwanta bace ya suke ta iya sakinta ba shi da haƙƙin raja'a ya ce mai da ta an ƙare yanzu ma da sabon sabon mulki ta armanta amma iya dama yanzu ya komo a yi sabon armiya da tambaya da komi da sabon yarjejeniya amma bai haƙƙin komi a hannun shi haka matar da kama huli ka mata ta baka kudi da ka amsa shi kenan ba ka dama cewa na mai da ki amma kana iya in ta komo yanzu an gyara ta yarda ya ta ce ta yanzu kuma a yi sabon magana iya da ta baka jika ɗari ta ce zaka ga ɗari biyar eh da ana haka nan amma baka haƙi ce game da ki to wannan shine kenan bayyana sugura karamin nisanci kubra kama ta saki uku ba an kare ba ka baka da baka haƙin komi eh arme sabu an kwanta ita shi ma'ana nisanci wanda yake babba yace a tsarshi kuma mai a talako raji'i saki wanda ake iya komi huwa talaqul mudkhul biha sakin wadda ka shiga daki da ita wannan ka sake ta wannan kana iya cewa na me da ki ba ta ce ba ta yadda ba fi ghairi muqabalati malin kuma amma ita ma wadda ka shiga dakin da ita ba kuɗi ba ne ba ta baka ba dukiya ba ta baka ka sake ta a'a domin kenan in dukiya ta baka hulɗi kenan nan ma baka da haƙƙin komi magana kenan da wani abin da ka kenan ba a kan kambacin kuɗi ba kenan in shi ne matsayin zai canza da haƙƙin komi kenan nan baka komi kenan wala misri ko talaqun asalan kuma can da babu wani saki misali tsakanin kai da ita kenan inda saki abin zai canza in saki biyu ne kai na uku kaga an kare aukana masabukan bitalakatan wahida ko kuwa cewa inda ake haƙƙin kome inda ka mata saki ɗaya yanzu kayi na biyu kana da haƙƙin kome wannan shine saki raji'i na ta fahimci magana ko mun fahimci magana kyau zai maka bayani saki iri biyu ne akwai wanda mutum ke da haƙƙi ce na mai da ki ta so ba ta so ba waliyinta ya so bai so ba balle magana uwa dama ta kaba ce ba ta ba annanta ce ba ta yadda ba ta koma an kace ka mai da ta shine raja'i wani miji iya da haƙƙi shi a wannan halin da aka wadi ka mata saki daya ko na biyu kana iya kame da ta kuma ba ku ita baka ba wannan shi magana wannan haƙƙin da kake haƙƙin kome shine kura jayi haƙƙin da baka da haƙƙin kome shine wannan nisantar akwai karama sakin mata da bakon ta da ita ba in ka sake ta baka da haƙƙin raja'a haka mata da kama hul'i baka haƙƙin raja'a amma mata da kama saki uku nisancin ya kai gaya ba ko da an yi arme baka isa ba arme eh ta arme kuma an kwanta da ita yace domin kala ta'ala at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki so biyu ake daya kuma ayi biyu so biyu ake to wannan kuma ko ka rike cikin mutunci ko ka saki a cikin kyakkyawa cikin mutunci zamu ci bayan wannan kuma ya kai hankali ya ce wal mutallaqatu talaqa raj'iyan akwai matar da aka saki wadda ake cewa saki raj'i wanda mutum ke da haƙƙin ya ce ya maida ta to irin wannan saki muka bayani mata ce wadda kama saki ɗaya ko saki biyu kuma ba kuji ta baka ba to wannan hukumcinta ya ce zaujatun ma damat fi iddatiha wannan mata tana nan a matsayin matar wannan mutumin da ya sake ta sake ɗaya ko sake biyu tana matsayin matar shi matuƙa tana cikin idda wali zaujiya haƙƙu haƙƙu muraja'atiya mijinta iya da haƙƙin ya ce na mai da ki fi ayi wakatin sha ma damat fil idda duk cikin wannan tsawon lokacin idda mai jini uku ce mai wata uku ce in dai bata ida idda ba kurin ya ce na hasa na yi nadama yau na mai daki to a cikin wannan lokacin da Allah ya baka ba mai uzurin ya ce a kana da haƙƙin mai data in dai saki ne rajai ɗaya ko biyu kun ba kuɗi ta baka ba ya ce wala yushtar rida ridaha wala izin waliyiha kuma a nan ba a neman ai sharaɗi ne sai ta yarda ko babanta ya yarda balle magana uwa ya kaba wala izinin wali ko izinin waliyinta ma'ana ba a ce ai wali ya yarda anan kai Allah ba haƙƙin na mai da ki an kai an kai nadama ka so ka minata yace domin qala ta'ala yace fadar Allah mai girma da buwaya wal mutallaqatu yatarabbasu bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamihin in kunna yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ba'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah yace ya hujja da fadar Allah subhanahu wataala wal mutallaqatu mata da aka saki yatarabbasna bi anfusihin za su yi zaman jira da karan kansu ta tsaya ta yi zaman jira zaman jira talatata quru tsawon jini uku jini uku da ta jiran kayan ta armi wala yahillu lahun an yaktuna ma khalaqa Allah fi arhamin su kun mata alake magana da mata bai halitta ga mata su su boye abinda Allah ya halitta a cikin cikin su an sa idda kenan inda ciki a wannan lokacin ya tafi da labari to akwai mata masa tsoron Allah za ta iya dan bata miji misali za ta iya boye ciki ta kai wani gida balle sabon ciki ciki sabo misali tun da shi ma sai a cikin inda ya ta gano ashe saduwar karshe akwai ciki kamar kenan karamin ciki ne in aka samu sabon bazawari bayan ta kare idda balle mai karamin idda lokaci karam sai wani ya arme ta daga baya ciki ya bayyana shi kuma a shari'a aka wata shidda balle bakwai shi kenan ɗaga ba shi sai Allah mazai yake mazai yake jin hankalin mata ku yi tsoron Allah mata kan ku ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin cikunan saboda cin amana ce laihi ne ke da gaskiyar magana kake ɓoye ya ce wannan maganar hani da allah yawa mata kasa ɓoye abin da ke cikin cikunansu in kunna yu'minu billahi wal akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar lahira kake ɓoye abin da ke cikin ke da gaskiyar magana yanzu wata akwai kare to wance yaya yanzu kai ba magana sai a ba magana komi bana ciki bana gomi shikenan an kare yace wa bu'ulatuhun ahaqqu bi raddihi fi zalik yace mazan mata mazan su mata su suka yi cancanta biraddihin da mai da mata fi zalik a wannan kwanaki na tarabbus na jiran jini uku ta uku wani shine faɗa Allah shine hujjar da ya kawo magana da ya maka ta idan miji ya maida ta ba a sharaɗa yardarta ko ta waliyinta kurin ta koma ta yi in sabon saki zai kuma zirga baya ko a mai kuli wannan kuma magana ina radu sai inda suna nin za a gyara zama a cika zaman kyawun zama suna da dama su koma zama armansu izinin da ya maka ya maka bayanin matsayin saki raji'i shine saki da miji ke da haƙƙin mai da mata kurin wannan haƙƙi ne Allah ba miji ba a neman yardar wani shine kurin Allah ya ka abu a hannun shi yayin da aka ba saki a hannun shi ya ka mai da kuma saki komai a hannun shi in ya mai da shi kenan kare uba iyaye cewa banda baka ya shi ce waliyin da bana baka ba mu ce ya baka amma idan daga ya mika ka amsa to kuma kai ma ka samu zimriki yanzu bai ce ya sake ta ko ka ce na maida ce a ana abu a hannun namiji ki wannan balle ma ta tsaye abun da kishin wannan kurin su ce bata koma ita ta rantsa kurin ta kare kun balle nan shimin da muke anan mutane su doka ai ya ba takarda doka suke ban takarda kama wai kama an yanke na kare har ya ba takarda ko alƙali ko juju dun ko da an bata takarda inda saki ɗaya ne ko saki biyu miji iya nan da wannan haƙƙi na lokacin da ya ga dama gyara a cikin zaman idda iya da haƙƙi ce na mai daki ko da ya bata takarda da sanyin juju ko na alƙali wannan kun takarda kun shaida ce ya sake ta ba ta ɗauke mai hukuncin maganar komai mata balai oya mata san da ka a su shari'ar wannan lamarin su ci a ya ba takarda to yanzu nau'in saki adam ya ce saki nau'i nau'i ne na na sake yake mun rabu sauransu yanzu ce alhulu kuma yanzu akwai saki na hul'i yanzu kaka tambaya zai maka mai mana hul'i ta'arifu ga ta'arifin mai ake ni da hul'i a musulunci aka ce hul'i ya ce alhulu lugatan hul'i a luga ta larabci kalmar ta taso daga ina ma'khudun min khala'a thawba idza azalahu an samo shi daga kalmar a ce wane hal'a tauba wane ya hudda tuwa mana kenan ka hudda tuwa kamar ka hudda abu daga cikinka ce li'anna al-mar'ata libasu rajul wa rajul libasu laha ce domin mace tuwa ce sutura ce ta namiji eh ruwan asiri ne ita zama sutura shi kuma shi ma sutura ne ga ta kenan ma'aurata wani kinata ta masu ruwa juna asiri ne eh masu ruhawa juna asiri ne inda riga take ruha ma asiri ina kauto ba riga ga abin kallo ne kenan wannan shine ma'ana ma'aurata kenan suna ruha ma juna asiri kowa sutura dan uwan shi ne kuma kai hujja da fadar Allah subhanahu wataala yace qala Allah ta'ala hunna libasun lakum wa antum libasun lahum kasan qur'ani Allah ce ku mata sutura ne ga maza kuma kuma maza sutura ne ga mata hujja kenan za samu makala ya ce wa an rafa halfukaha malaman fiki suka ce huli mai suke ni da shi ya ce bi annahu firaƙun rajul zaujatahu bi badalin ya ahuduhu minha an gace huli a shari'a malaman fiki sun kawo wannan kalmar suna sata a namiji ya rabu da matar shi amma da wata masanya wani abu ta bashi ya sake ta shine hul'i mace ta baka wani abu ka karba a matsayin arma sadakinka wannan shi ake da hul'i wa yusamma ana mai suna bayan hul'i ya mace fidiyatan ko iftada ya su malamai su iftada wasu su tafi fidiya din dai ana iya wannan kun iya dauka iya dauka hul'i iya dauka fidiya iya dauka iftada din dai ma'ana magana ko a ce hul'i ko a ce fidiya ko a ce iftada ana nihin dai kurin mace ta baka wani abu kan bacin sadakinka ka amsa dole kalma guda uku ko ce tana dauka amma nan ya maka magana da alhulɗin wanda ya shahara kan abu ya ce masharu'iyatu ya aka yi musulunci ya shar'anta yarda da mace kana tare da ita kuna zaman duniya iyakun ya ɗiya ma nawa kuma a ce ta baka sadakinka ina ta wani masu ra'ayi irin da ra'ayinka ba da bin shari'a ba iya aƙida sunna wani malamin sunna iya karatu tafsir ya kai zo wajen wani tafsirin bakara kan wannan mas'alar ta yanzu malam duk zaman da aka yi na banza haka nan kurin duk zai sun zaman banza kuma banza duka yi da yanzu yi ta banza ra'ayin banza ne wani abin da yake hudu nassin qur'ani ne sunna ta kawo ba hira bace ba zai kawo ta falsafa ta filosofi to sadaki zai bada zata bada mashi bayan da ayi diya na nan ba hira bace ba doka ce ta Allah kuma nan ana kashi ba haka bane ba inda ita ta nema a rabu ai shi ne karamin inda ita mata take nema a rabu Allah ka ɗora mata wannan fansa nawa yake da matar mu da kiryayi kenan nan me ta bashi shi ma abin zai armota annabi kana kenan akwai ta ba nama tunda ita giya zai san a samu kambacinta shi ce ta baka abin da ka bata kai ma ya ka nemo ta kuma eh kuma doka ce daga Allah yanzu zai gaya maka masalar wannan me dalilin shar'an tawhuri a musulunci yace idza ishtadda al-khilaf bayna az-zawjayn wa lam yumkin at-tawfiq bainahuma inda sabani tsakanin mace da miji ya tsanani aka kasa bin hanyoyi na gyara da muka ambata a baya na neman ciyo kan fitilar na neman haɗa kai wa ragibatul mar'atu fil firaq kuma anan ita mace sai ita take nema a rabu kurin ta gaji da shi wanda da ta kawo ita nema take a rabu da shi kurin ba ta yi jima da mishi a wannan hali ya zala an tafdi nafsaha min zawjiha bi malin ta'awidan lahu an darar alladhi alhaqahu bi faraqiha yace anan ta ta nemi rabuwa sai aka ce ya halitta gare ta jaza laha ya halitta ga mata an tafdi nafsaha ta fanshi kanta min zaujiya daga wannan mijin nata da ta nemi rabuwa da shi ta nemi fansa da mi bi malin ta'awidan lahu da wata dukiya masanya ko kambacin ana darar lafiyar haƙu bi faraƙiya saboda cutar wadda zai samu na rabuwa da ita ta ba shi a ce ma'aikaciya kashin lahi kamar kashin lahi ta ba shi kashin lahi kashin lahi ko ita kashin lahi na rabuwa da za ta yi da shi da ra'ayinta ya ce ƙala ta'ala wala hindu lakum an ta hudu mimma a taitumuhunna sha'a إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه فيما ترتبه yace Allah mai girman da ba yake cewa bai halitta wala hilu lakum bai halitta gare ku maza an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku amshi wani abu da kuka ba mata na sadaki haka kurin ka amshi kace ta baka haka kurin illa an yakhafa alla yuqima hududallah sai inda ma'aurata suka ji tsoron ba za su tsaye da haƙƙin Allah ba zaman ba zai yi ba ba za ta iya ba ka haƙƙin ka misali ta zai tsoron halaka kamar za mu gani a nasan hadisi a gaba insha Allah ya ce fa in khiftum anan an aka ji tsoro mana ko tsoro ko waliye ko mana masu hukunci ne an aka ji tsoron Allah ya qima hududallah wa'annan ma'aurata in dai aka ci gaba da zama a haka ba sa iya tsaye dokokin Allah na arniya to a wannan hari Allah ce fala juna alaihima fi fi mata tabi babu lahi tsakanin ma'auratan fi mata dat fi ifsada fi mata dat da abin ta bada nafasa ke babu lahi da abin da ta bada fi mata tabi da abin ta bada nafasa sun suke a nassin qur'ani ba kayyade ba sai aka fi mata tabi da abin ta bada nafasa tunda sunna ta kawo an an nemi annabci annabci kai annabci a kusan an kare ruwaya dai shi a nasan qur'ani bai kayyade ba sai su malamai dai suka tsaya kan cewa duk abin da aka yanki aka yi jiniya zan baka kaza ko nawa ne aka amince ka amsa shikenan to wannan shine ayal qur'ani wadda ta kawo maganar iftida maganar mace ba da tafansa dan haka zaman ba zai yi ba ta ba da kuɗi ka sake ta ko a rubuce a raba ku zamu gani zamu je magana saki ne ko ba saki bane ba yanzu a aikace bayan wannan ya samu ka hukumcin me za ka hujja me me shara'anta aka samu damar mace ta ba da kuɗi ga mijinta idan ta nemi rabuwa kama tambaya ya kama aya ta alkur'ani cikin bakara aya 129 ya kama aya ta qur'ani bayan wani aya da kama kai kawai hujja ta shar'anta abin kuma ga hadisi ga sunna ruwa da imam bukhari rutu a kasar malamai ya ce wa an ibn abbas wani shi ne mutum muke bagana daɗin fiƙihu ta magabata ta salaf malaman hadisi in me aka ce ma kaza za ka ma dalili ba kurin da ka ba a haramta ko a halitta kurin mutum ya kirki ko kaza ne kurin ba san me dalili ba haka kurin ba ku dole kuma ka bi kuma dole ka bi kuma ba san dalili ba to shi daɗin fiƙihu ta irin ta malaman gabata ta malaman sunna a ko in ce ma kaza ya kama dalili dan mutum bai iya halittawa bai haramta bai shar'antawa Allah ka shar'antawa ta haka in aka ce a shari'a kada da mai dalili ra'ayi ne ko nasi ne to yanzu wani abin da yake gaya maka shar'anta wannan abin ga ya kama ayata Qur'ani kuma zai kama maka hadisi na wannan abin da yake sai maka magana na shar'anta yin kudi a musulunci yace wa an ibn Abbas qala جاءت مرأة بنت ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقه من الإمام البخاري ردوتا عبد الله بن عباس كبار الأبار ينا تشوى ما تسابت بن قيس بن شماس تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم تشي يا رسول الله يا من الله ma an ƙimu ala sabitin fidin wala hulɗi ba na aibanta ko ba na zargin sabit bin qais bin shamas ba na zargin shi sabit a kan ɓangaren addini bai matsala ko ɗaya haka ɗabi'a shi ma haɗe da hali mai kyau amma ina gudun kafirci na ce wani kafirci kufur la'ashir butulci na kyautawa mace ya kamata wa miji ɗa'a ta kyauta mishi annabi ya kira abin da yake halakar da mata mace bai ata ta kafin ta kafin na ko suka ce suna kawo Allah da ce ba kawo ce Allah ba bitirci shi da kawo mata shi da shi ke kasu gidan wuta sai to kenan tana gudun irin wannan bitirci ta shiga wuta ta halaka da yanzu ita ka ga mace bata san miji bata mai da tun bata san shi ba magana da ake tun bata san shi zai nema ba da yin taqiya to kenan tana gudun wannan halaka na kira sai na zai sai ta yi magana maza da ce mata faturdina alaiha da kata za ki mai da mushi garka nan kenan garka ya ba ta a matsayin sadaki ce za ki mai da mai garkan shi ta ce na'am faradatta alai ta mai da mai garkan shi kuma annabi mai umarni kai kuma ka amsa ka rabu da ita wannan shine nasi karara na maganan mace kuma yawan kullum na magana a gane musulunci kuna ke magana kula na ba abin kama wani musulmi suka ka abin na maganar arman dole musulunci bai daba da dole ba a tilasta abin da ba ta so musulunci bai daba da a tilasta a galza mutum zan abin da bai so wannan kun ba lokaci a wannan ai malami ne ahli sunna ne ahli sunna kai ga sahabi ko wai yanzu ake sunna ba ba ai musulmi ko bin sahaban ya ce aka ta ahli sunna dan ta wannan ya za ka ce ahli sunna guda malamin guda kace sai ustazu a iya bace wani wani suka ba ya ba ta san imanin shi ba ta kuma san shi so ne shi da so ba wani magana da wani malami ne mai ilimi ne ka ce dole ka ka gama su dan da kace ka ga wani ilimi ne wani malami ne ka dole a so shi a'a eh inda tana so ka ga wani sahabi ne ko wani sahabi kuma a cikin sahaban ma iya cewa na gama bushar aljanna dan aljanna ne a sahaban ma dan aljanna ne sabit ka ci wani annabi ma shi da dan aljanna ne amma san shi bayan shi da dan aljanna ya ce na ce khadimul ansar khadimul ansar yana bin yabo amma an ce wata ruwaya iya da kama mara kyau mutum da ake mummuna da aiki mummuna iya da muni wajen wajen abu da ta je taba taba gaba mutum ba mummuna wajen halitta wajen baki wajen kaza wajen gajarta a takaice da kenan ita bai birge ta kurum bai birge ta kun wata an ce an mutu daga wannan ne an taso daga abin yake daga cikin jama'a kuma ta ga mijin da kurin dan kucaki kuma gashi ta ce kawai daga igai zai tsaye da karanta duka kun nasa ya kana magana ta kawai daga cikin maza gashi kurin ya da siffa kurin kuma bata mata ba kun sai wata da karanta kenan ɗabi'ar haka kenan ba wani ba wani magana ta a ce da iyar imani a na makaranta kisa ta wannan sahabin wannan muka ko na wannan shi ma dai sahabi ne kuma annabi annabi ya kasar gama abin ko na barira ko barira ko da mijinta ko wanda wanda wanda ha abbas ya zo ya ce rasulullahi gaskiya kai kai shafa barira mijinta bawa ne ha? ha? mugisa mugisa mugisa bawa ne ita baiwa ce ita barira aisha ta tanta ta aisha ta sai ta tanta da ta to yanzu bila ta sami yanci suka san zama tana ta zuwa tana zama amma za ba ta zabi tun da zama yanzu an ba ta zabi zama da mughis ko sarabu ta ce a ne gaskiya bana san shi shi kuma Allah sa mai bala'in san barira ta ji da kuma ta kuma ta bata so kai a cikin wajen ta cin akwai wajen sai bukhari kai ta kai mughis iyayen barira kan titi in ta zuciya in ta reta barira ta da kyakuri ki haƙuri ki haƙuri barira ki haƙuri ki haƙuri barira ka zama ne na roƙe ki barira ta ce a basa ya ce ya rasulullahi sai ka shiga magana wannan tsakanin barira ya ce ban taɓa gaba a duniya yanda wani ke son wani irin son da mugi suke wa barira kuma taɓa gaba ƙi ya ce ƙiyayya da wani ke ƙin wani kamar yadda barira ta ƙin mugis ya rasulullahi ka yi magana annabi kirawo barira ta zo ya ce barira kina ji an mugis ta ce ya rasu layi kana ta amura wace baka ta kana umarni ne in koma ko kana neman kamun kafa ne agaji ne ya ce a babu umarni ta ce lati ce bada bukatar shi kuma san shi kenan kaka ce da mutum ya a so abu na bare daban da imanin mutum din kirkin shi kawai wani bai san shi to kenan a takaice an ba so to ba matsala ya a sai a rabu ce lahiya to wannan shine asalin wannan kisa ita ce asalin samun huli a musulunci shi aka zo aka yi a gaban manzana yana raye kuma ya mata umarni ki mai da mai garkar da ya baki ta amince kuma a to kai kuma ka rabu da ita ya bata wasu ne hujjoji zai kama ka aya da hadisi na shar'anta yin huli a musulunci shikenan to wannan huli yan wa yakan yi wasu kurin su yi ba wani dalilin komai haka na kurin ko ta tsanka wani kurin daban na ya ce a tahadiru minu yin tsoratarwa kan mace kuma ta rika neman a yi kulɗin haka ba sabon ba illa komi da akwai inda illa wani komi ya ce an sauban radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'th fa haramun 'alayha ra'ihatul janna rawar da abu dawud turmuzi bin mata sun roto ta abin da ke wannan ruwaya to ba na ke ba labari yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ma mar'atin duk matar da sa'ad zaujaha talak ta nemi mijinta ya sake ta ita ta nema a sake ta amma min gairin ma ba a san ba da laihin koyi ba kaji fa haramun alaiha ra'ihatul janna an haramta mata kamshin aljanna ma to wannan muryar da yawa akan sa mata ko ga musu a ce kaman ya ba da kurin karshen duk matar ta nema sake ta ba ta samu shiga aljanna ana mace cikin kumci na bala'i kuma a ce in ta nema sake da wutacci shi annabi ta bayani ta bigar ma basin annabi yadda ka bayani inda ake cewa ta laihi ko ba ta shiga aljanna inda babu illa kuma amma inda illa misali wata cutarwa za ta yadda za ta yi ko gurin ta hallaka kira a nan ba a ce laihi dan da kuma suka kuna suka karshen kurin da mata tanne masake wajen mijinta ilmu ta ce bata aljanna ya bar wancan sauran annabi ya bayani ya ce min garin ma ba san inda babu wani aibu ba wani laihin kuɗi kina inda akwai cutarwa kuma ta masu aka masu cutarwa da yawa ta san inda za ta yi shi kuma san shi ke saki ce ba zikinta ana kallo ko ce ba zikinta dan kwanan shi kan jira ki gamin alwasu alwasu mijin bai ba ta ci bai ba ta sha kuma ya bar garin iya garin ma haka ne ya dawo kuma ba cin ba sha kuma ce kuma sakin ta an yi ainihin cikin ce kuma bai sakin mata shi to zai shi har kun za ba ta ganin gurin kaga dole kai na ayi ayi magana shi ce kuma sakin ta kuma ya ki ba ta sha ba ci ba sha ba komi ko mace kuma ba ba ma ba mace kuma bai sakin ta ku shi ki iko saki bai saki daga musulunci ba abin da nace ne ba shari'a tana da tana tsari ku tsaye shari'a yi tsaye shari'a baka haka nan kullum ka zauna haka nan kullum ya abin da kai wannan ba kenan na kenan ya magana kenan nan tsoratarwa ce ga neman saki ko rabuwa babu dalilin gudu dan ga ta ta manzo Allah bayani kuma annabi ya amince shi ma ce kawo a rabu ko wa anhu sallallahu alaihi wasallam ta ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba labari ta ma ruwa da Tirmidhi ya ka Ibn Majah sun rubuto ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa المختلعات هن المنافقات mata masu neman rabuwa su ne munafukai mun san irin rabuwa kenan irin wa'ancan wanda suke rabuwa ba dalilin kudu nan tsarotarwa ce sai tahadhirur rijal min adalin nisa kuma nan zai magana yadda aka tsoratar da maza su rike mata su hana mata arme don kurin shi ke da iko ya sake ta ya ƙi saki ko ku ɓangaren irin ɗan uwa ko waliyi da ɗiyar shi za ta matsa da mijinta ta nemi komawa gidan ya ce a buci komawa duk a cikin adalin nasa hana tawaye tawaye mata ko riƙe mata a hana su arme yace idza kariha ar-rajulu al-mar'ata wa ragiba anha li sababin fa alayhi an yufariqaha bi ma'ruf kama amara Allah ta'ala yace idan mutum ya ki wata mace ba ka santa ka kyamace ta shin ragiba anha ka kyamace ta ragiba aka ce an ma'ana kyama ne ragiba fi so ne kuma mun kun an ne aka ce an kenan jama'a ragiba an sunnati asan ragaba da kwaɗe ne amma na san kankan arki na kyama wanda ya kyamaci wata li sababin dan wani sababi ta ce li sababin ma kuma mai sababi kuma sababin mai bayan jiro ba to anan fa'alai an yufariqaha bi ma'ruf abin da yake kanka ka rabu da ita a cikin mutunci ba cutarwa da makasa kuma wannan da ya maka kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah mai girma da buwa yayi umarni ولا يجوز له حبسها والإضرار بما بها لتفتدي نفسها منه بها لتا غريش يركيتا يرك غلزا متا dan ya san a musulunci akwai fansa ta shawiya da kanta ta dama rabuwa akwai sanar da wanda wanda bare ya bar ta biyar da kanta ce ga kudinka amma shi bai santa kuma shi bai ce bai asara da shirka asara sai ka mota wata wata gallazawa ya kamata ya kamata na shi a Hausa kishin mimike ya kamata kishin mimike ya kamata wata wata wahala da kanta ta kalli mana arabu to ta tun da neman san ki nake to biya ni to wannan ne ake ba kashe kakka haka yace ya ka hujja kan wannan magana da ya maka yace qala ta'ala wa idza talaqtum an-nisa fa balagana ajalahun fa amsikuhun bi ma'ruf aw sarihun bi ma'ruf yace idan kuka sake mata ku maza ai an baka damar ta yi jira ka yi jiran jini uku ta uku ko to an kawo daidai ajalin ƙari idda ya kusa to yanzu wata uku ne ko jini uku ne ta ɗaya ta biyu kafin ta fara na uku kaga an kusa lokaci ya kusa ko wata biyu ne ta yi ɗaya biyu na uku ya kusa cikawa a wannan wurin za ka yi shawara ɗayan biyu ya ce Allah ce fa'amsikuhunna bi ma'ruf ku zamna ku rike ta ku ci gaba da zama da ita cikin mutunci au sarihun bi ma'ruf ko ka sake ta a cikin mutunci ɗayan biyu ko a ci gaba da zama a mutunci ko a rabu cikin mutunci ake so yace wala tamsikuhunna diraran lita'tadu kada ku rike mata dan cutarwa ka san kai kake da haƙƙin komai ta yi jini ɗaya biyu kurin don ka ta ya arme da wuri tarta na mai da ke don ka san baka haƙƙin kome ko Allah ke ma kashe kai namiji da aka ba haƙƙin kome ka ji tsoron Allah ba dan an baka ba haƙƙin kome ka ɗauki wannan fursa ka yi furfitan wannan haƙƙin kome ka hana ta ka rike ta don cutarwa don ka hana ta arme ka ce na mai da ke ka san ba wannan ma kuma sai an dogon lokaci ka kai haka nan ka ku rike ta don cutarwa don ku taka doka ta Allah ya ce wa man ya fa'al zalik faɗar da nafsa duk wanda ya haka ya mai da suka ya rike ta hana ta arme don wannan halin cutarwa to ya zalimci kanshi da kanshi da Allah kama shi ta ya ce wala tattakidu ayatin lahu zuwa kakku riki ayoyin Allah abin izgili buka wasa da ayoyin Allah na mai sa ayoyin eh an kasa an baka damar haƙƙin kome riki da haƙƙin minata ko sauran kwana daya ko sauran kaza eh yanzu na mai da ki ainihin haƙƙi na ne kana ko wasa da ayoyin Allah kuma ka san sarai baka da baka ne zama da ita cutar da Allah ya baka in kuna neman an ana neman gyara ne za a koma in akwai fatar ci gaba da zaman kyakkyawa to kaga aka ka huta da aya ka rike mutane ko ka rike ta kakku yi wa kakku irgili da ayoyin Allah wa zukuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min kitabul hikma ku ji ku tuna ayoyin ni'imar Allah da ya muku da irin abin da Allah sauko muku na littayin shi da hikima sunna kenan kenan kuma Allah ya izukum iya muku galgadi ya izukum bihi Allah ya muku galgadin ku bi dokokin shi ku bi abin da sabkar muku na ayoyin shi da hikima wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku san da cewa Allah masani ne akan komi Allah ya san komi wannan sai kawo kuma yace wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما أتيتموهن إلا يتل بفاحشة مبينة وعاشر بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كان دي wannan magana ta Allah ke cewa ya الذين amanu dukkan da kawo Allah mai girma da bawai ke ya kuma masu imani la yahillu lakum an tarsu nisa karha bai halitta gare ku ku gadi mata tilas nan ya ne gadon mata tilas hanya kana iya koyon misali wanda lokacin jahiliya sai ka san kai kake da haƙi ma'ana kai kake da haƙin ka armar da ita ɗan lokaci kana ka san in ta yi arme ga miji ga wani ɗaya kaza he ka hana ta yi arme ko ko shi namijin so yake sai ya ci gadonta he ya sakinta kuma ga cutarwa da shi ne haƙin sakarwa wala ta da hunna kan ku rike su ku hana su arme nan ke kuna kun waliye ku rike su ku hana su sai arme ko su koma gidan mijin su da ta zahabu bi ba mata ta hunna na magana maza kenan kanan kakka rike ta ka hana ta ma'ana ka gallaza mata dan ka tahi ka amshe wani abu daga cikin sadakin da ka bata kenan ka bata sadaki ka gallaza mata dan da kanta ta maido maka sadakin ka don kai kake da haƙƙin saki kaƙi saki ka zo tana shan wahala ka rike ta kaƙi sakinta ka ji ka sakinta me za ta kenan bayan kaƙi sakinta sai fa sake na ko to kakka haka ka rike ta ka kike sake daga kuma ka santa dan ka amshi wani abin da ka bata na sadaki an ce sai inda suka zo da alfasha bayananna na an ce zo da alfasha bayananna misali ita ce take take neman arabun a nan ta kawo ita take dauke na aramin da kanta kenan ba ba kai kalma ba ta nema da kanta hukunan magana alfasha in mace babu matsala in ta taka doka ta Allah ya mata haddi da Allah daban amma dai kai a karan kanka kaka mata kana amma da kanta ta nema ta nema ta ta bore tana ibadawa ta ba da haƙƙin kuma ka amsa ta Allah yake magana kashe wa ashiru bil ma'ruf me mu'ashara ku zamana da mata bil ma'ruf kenan ku zamana da su cikin kyautatawa kenan ku maza ku zamana da mata cikin kyautatawa cikin mutunci fayin karitu mun in ma har ka kita kakkinta ya sa ka gallaza mata fasa an takarau shay'an yakan yi akwai za ka ƙi abu ka kita amma waje Allah fi khairin ka sai nawa za ka ƙi mace amma har Allah baka wata zuriya mai albarka a cikinta iya baka santa amma ka samu zuriya mai albarka a cikin ta nan gina a jumlace shi ya kawo aya a nan kun iya magana da maza ka ku rike mata ku gallaza musu ku ke sakin su yanda ga cutarwa kuma kai ba ka san ka sake ta kai a yanka ka umgamta cutarwa da kanta za ta ɗauko ta baka to ko ta maka nan zalunci ne don ga dalilin ta maka kada ke muka shekaku ya kana kuma ku umarnin zama da mata cikin mutunci in ka kita ma kin ta kai sa mana kamar ta gallazawa za ta sake nan hatta nemi rabuwa ita da kanta iya ka abu kuma Allah sama alkhairi mai yawa a cikin shi wannan shine tsoratarwa ga bangaren maza na rike mata su mata musu kashe tsoratarwa ka suka neman haka kun neman kuɗi ba ba su mun komi kun iya wani ta hango daban ko tare da shi na kun ta ce kun aka ta yi tsoraki da in ba illa komi kake neman rabuwa kuma kai ma namijin kaka mata gallazawa duk da an baka damar ta maido maka sarakin ka gaba ta kama ka hanka amsa an baka damar amsa amsa kulli to kai ma ka ya hankali kakka gallaza wanda dalilin gallaza waka ta sa ta kawo kuɗi da baka kakka haka nan nan kenan kowa iya da tsoratarwa da takaici to sai yanzu magana ta gaba shi ai huli yanzu ta ba shi kudin ta shin wannan huli'in iya misali dama ya mutu saki daya ko biyu yanzu sai aka yi huli to shi huli zai a lissahi sakin ta ne yayi tunda yayi biyu a ce yanzu uku ko ko da mai taba a ce saki ɗaya yanzu shi zai maga wani dan malamin magabata suna da ra'ayuka daban-daban talocin sabai akan saki ne a fasaku ne shi zai kama ka wannan hujja wanda shi a nan iya dogara da ƙarin hujjar cewa hulɗi ba rabuwa ba ce na mai za mu zo magana shi kinan misali kawo mata sake ɗaya ko biyu sai aka caɓa ta maka hulɗi to ba a cewa armi ya ƙare magana kenan ba a sa hulɗi a cikin saki akan haka shi zai kama hujjujikan haka ya ce alkhul'u fasakun walaysa talaqan to kuma haka kama magana hul'i rabawa ce raba armeni ake ba a mai hukumcin saki nan kwarai wurin zai tattara maka mas'ala ta kawo yace idza ftadat almar'atu nafsaha wa faraqaha zawjuha idan mace ta yi fita biya fansar kanta mijinta ya rabu da ita kanat amlaku li nafsiha ita take mallakar kanta yanzu wala haqqa lahu fi muraja'atiha illa bi rida lokacin da ta nemi huli miji nemi huli ta ba shi kuɗi ya amsa yanzu ita take da mulkin kanta wannan mijin bai da haƙƙin ya ce na mai da ki a baka bai da haƙƙi eh in taso ai sabon magana wala yu'tabaru hadha al-firaqu talaqan irin wannan rabuwa ta dukiya da ba da kuɗi ba a ɗaukanta rabuwa ya ce wa in waka abu na fasitala ko da an yi ce da lafafin saki ba saki ba ne inda na kuɗi ne ya ce wa in nama huwa fasahun li'akadin li'akadin li'akadin wannan wani buɗewa ce aka yi rabawa ce aka yi don wata masalaha wani kulli da aka buɗe don wata masalaha an bude wani abu da ya kulle don wata masalahar da mar'ata don wata masalahar mace ne take masalahar ta ce ta huta da jaraba da kuma abu da bata so kenan wanda fasahu ne li aqad li masalahat al mar'ati muqabila ma mafsata bihi an warware wani kulli don masalahar mace muqabilin muqabilin mutabil muqabil ma'ana kambacin iftida'i da ta yi fansa da ta bada ta rabu da shi shine matsayin hul'i a nan wannan rabuwa ta tauna ba ta ba da aka rabu ba magana komai kamar can farko muka yi bayani farkon karatun bai da haƙƙin komai a lokacin da ta ba da wannan abu ta fanshi kanta ya kawo ya ce ƙali bin ƙayyim magana ce ta cikin zalim a ta bin ƙayyim rahimullah ya ce ibn ƙayyim rahimullah yana cewa wallazi ya dullu ala annahu laysa bi talaq hujjar da yake kawa kai shi ibn ƙayyim rahimullah iyakan cewa hul'i ba saki bane cikin zadar ma'ad ya ce ka dalilai wanda ka gano ba saki ba ne ya ce wallazi ya dullu ala annahu laysa bi talaq abinda yake kawo hujja cewa hul'i ba saki ba ne gashi anna Allah subhanahu wa ta'ala rattaba ala talaq ba'da ad-dukhul alladhi lam yustafi adadahu thalath ahkam yace domin Allah mai girma da buwaya ya rattaba ya rattaba wa saki wanda aka yi bayan duhuli wanda ciki mana bai cika ba bai kai ba ma'ana saki uku ga hukumce-hukumcen da aka ɗora mushi saki da bai kai uku ba Allah ya yi ya rattaba ya rattaba ya rattaba wani hukumci bayan an yi wani saki wanda bai kai ba adadin shi uku ga abin da yi kullaha muntafiyatun anil khul' wannan abin da aka aka rattabawa hul'i bai da wannan abu bai da wannan abun wanda an aka yi hul'i ba hul'i ba bai da wannan hukuncin da aka daura ma saki bayan saki biyu ahada ahaduwa ce na ɗaya bambancin hul'i da da saki wancan yace anna zawja ahqqu bi raj'ati fihi shi saki ai kaga miji shi ke da haƙe ce na mai ko ya sai maka bambancin hulɗi da saki shi saki miji ke da haƙƙin ya ce ya maida ta bambanci da suka bambanta saki kenan a hudewa babu wanda a tsani abu na biyu annahu mahasubun mina talat shi saki in kayi saki daya ko biyu ko ɗaya no kai dai amma no kai in matsayi da kai dai saki ana ma da sai yanzu kaya daya an kai saki fala ta hillu ba da istifa'i adad in ka cika daya saki daya biyu uku to bai yiwa bata halitta ka maida ta illa ba'ada zaujin wa isaba dole sai ta almin sabo kuma masaba mijin ya kwanta da ita shine isaba sai ya kwanta da ita mijin tukun zaka iya maida ta amma kudi ba haka bane a salis abu na uku dake bambanta saki da hul'i annal iddata fi thalath quru shi saki kowa ya sani cewa jini uku ne ko mu ce wata uku ga mai wata amma da shi zai kama da zai kama sabbi uku bangaren saki akwai raja'a saki ana lissawa cikin al'adadin saki saki iya da idda uku to bayan ka san da matsayin saki gashi abin da yake doka kana da haƙƙin komai kana ana ma da sanin da shi nawa kai kuma iya da idda wata uku ko jini uku yace zai bayan wannan bayani ibn qayyim rahimahullah ke cewa wa qad sabata bin nass wal ijma' annahu la raj'ata fil khulq ya ce ya tabbata da nasi da ijma'in al'umma cewa shi hul'i wani saki ne wanda ba kome nan kowa yarda don da ya mace hul'i bai dame ce na mai da ki kina akwai bambancinsa da saki ya ce wasu bata bi sunna wa ƙawali sahaba anna li'iddata fi hadithin wahida kuma ya tabbata sunna tabbatatta kina duk marfu'i da maganin sahabbai cewa matar da aka ma hul'i jini nawa za ta yi jini ɗaya za ta yi ta yare mai saɓanin wanda aka saki jini uku ne ya kuma tsakanin jini uku ne amma ra'ayin ra'ayin bai da hujja kai shi masu cewa saki ta jini uku magana mafi kai ta sahabbai cewa sunna sunna ta tabbata manzo Allah ya yi magana haila guda ce duk da abin da yawa haka cikin ta wuce ake yi ta jini uku ita ma a matar da kama kuli daga ta jini ɗaya ƙari ta armi ya ce wannan kuma magana ta tabbata da sunna kina hadisa kirman zan Allah hukunta haka manganin sahabbai sun tabbatar da hakan cewa hul'i saki da jini ɗaya ne bayan wannan da su ya muka bambancin saki da hul'i ya ce wa sabata bin nas kuma saki nasi ya tabbata jawazuhu bar talakataini wa ku salisu ba'dahu kuma nasi ya tabbata ya halitta bayan an yi saki biyu a yi hulɗi kuma a yi na uku daga baya ga hujjar shi a da nake daukata ya ce wahada zahirin jiddan wani magana shakka wai wani magana da ya maka ta bayan saki biyu ana iya hul'i bayan hul'i kuma a sake wani saki na uku daga bayan shi ke shi bisu da sayi wani magana da ya gaya maka nassi ya tabbata kan haka kuma nassi na ahili karara a zai kawo maka shi ya ce fa'in ya ce wa hada za'irun jiddan fi kauni nasi bi talaka wannan iya tabbatar ma abu ne a hili karara kwarai cikin kasancewa hul'i ba saki ba ne فإنه سبحانه وتعالى قال domin Allah mai girma da buwaya ya ce at-talaqu marratan saki sau biyu kai daya ka medo ka saki na biyu bayan wannan yace fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan in maka rike cikin mutunci ko ka saki a cikin mutunci zala yawa kashe yawa mai saki biyu kashe yanzu kayi biyu ɗaya ke jiranka yanzu bayan wannan magana ta biyu ya Allah ke cewa wala hillu lakum an ta'khudhu mimma atitumuhunna shay'an ku maza bai halitta ku amshi wani abu da kuka ba mata ke nasara ke nasara ɗinku bai halitta ku amsa illa an ya kafa Allah ya kima hududallah sai da kuka ji tsoron ba za ku tsaye da dokoki na Allah ba a nan kenan ya halitta fa'in khiftum Allah ya kima hududallah inda kuka ji tsoron rishin tsaye da doka ta Allah ba za ka iya ba da haƙƙi da yake kanta ba fala juna alhima fi mutartabi babu laifi ga wannan maza kai ma'aurata duk abin da mata ta ba da fansa a yanzu bayan sun ibi ne ko aka yi magana ko ƙarshen karatun da bai ka ba a ya ce tilka hududun laifala ta ata duha wa'innan bayanai dokoki ne na Allah kan ku tsallaka dokoki na Allah mai da hududun la fa'ula ka hum zalimun wanda ya taka dokoki na Allah wannan kuma iya cikin azzalimai mai ce ga aya ta gaba fa in tallaqaha fala tahilla lahu min ba'd hatta tankiya zaujen gaira shi hujja shi kenan duk bayan Allah ƙara bayani an kai mata saki so biyu ne bayan saki biyu kai hankali ko ka rike cikin mutunci ko ka sake garba cikin mutunci kuma da dokoki na Allah ka kuta ka dokoki na Allah karshe karshe ne ta yi in ya sake ta bayan wannan bayan mi bayan saki biyu ko magana fasa ko shine kawo kenan bayan wannan abin da ya gabata ka sake ta shine aka ce maka ba ta halitta gare ka sai ta armo namiji daban shi ne fulka ke wannan aya ce a hili a wannan jeren aya an ka sake biyu an ka huli bayan wannan aka ce an ka sake ta bayan ka huli kenan ka ba sake biyu sake ta kenan wannan shine hujjar ce kenan huli ba sake bane ba cikin da take kawo haka eh hita wa hada wannan magana da ya kawo yace wa illam yaqtasa bil mutallaqati tataliqataini koda bai keɓanta ba da wadda aka ma saki biyu fa'innahu ya tanawaluha wa gairaha zai ɗauke ta ita wadda aka ma sakin biyun da ma wata mace daban nan kenan ko saki ɗaya ne aka wuli ba ya saki biyu ba ko saki ɗaya aka wuli duk ɗaya ne magana kenan so ka maka wala yujuzu an ya'uda damiru ila man lam yuzkar wa yukhala min mudhakur yace bai halitta damiri ya koma wanda ba a ambata don masu malamai suka ce a ai wannan bayani da Allah ya kawo na maganar fansa ba saki bi bane ba he saki ɗaya ne ya ce ya za a yi ka ɗauke damirin maganar da Allah ke karara iya magana mai saki biyu in habba ka saka cikin za ka hudu zaki ya za ka kawo mai saki ɗaya ka hudu mai saki biyu sai ya kawo mai saki biyu sai ya Allah maganar mai saki biyu ya kawo ba saki biyu ya kashi ya za ka hudu saki ku ce a nan ba biyu bane ba ɗaya ne ya ce wani magana sai dai a gama biyu bai wa hudu wanda biyu da saki biyu an har ba ba kawo ba ba ta bai hudu ta shi ne ce maka wala juzu an yi'un damirin ila mallam zukar bai wa wannan damirin na da ake na magana fansa da magana in ya sake da da ba a a ce ai ba a ba sake da ake ne ba sai sake biyu ne ce bai wa a bar damiri ga wanda aka ambata a dauki ba mata ba ni shaida bai ka magana saki ne ba saki biyu a mata nan bai ka saki saki ne ba ko biyu a mata iya magana saki biyu ne Allah ke magana to za ka ce ba ba ni saki biyu saki ɗaya ne bal yace imma an yuqtasa bi sabiq aw yatanawalahu wa ghayruhu ko ma'ana a kebanta wannan sakin da na farko ko a shi ma'ana ka ce imma a ce shi kadai ake ne sakin biyun ake daman bayan biyun ake magana tun shi aka ambata ko ku a kawo wani a ƙara ban da shi a cikin misali ba na ɗaya ne aka yi wani magana amma bai a hutu saki na biyu in ma a ce shi kaɗai yake ni na biyun ko a ce na ha ko mai mai an wa magana shi nan a hili ta tana magana na maganar saki su biyu bayan saki biyu aka magana huli aka magana kuma ka sake ta ko kenan bayan wannan akwai magana sabon saki na bayan huli to ya ce ya za a yi su masu wancan ra'ayi masu cewa a nan ba ana ne ba suke bi bane aka huli sai yan ba suke aka huli hulin da aka yi ba suke bi bi ba ce misal da ku haka nan misal za ku hudda ku ce ba suke bi ba ga bayan shi Allah suke bi ambata yace an har ba a ce ba suke bi kada ake ne daman bayan suke bi aka yi hulin an har ba a ce shi kada ake ne ba da za ku ma hudda shi kenan sai dai a ƙara a ce a banda suke bi ma har daya wannan gina shi ma har daya kuma ce gina abin da sai gwanta maka an har ba wasu ke bi to sai a ce eh saki na biyu aka yi huli ba iyayen ba mai da sa'a ce ya uku haka ba sake ɗaya kai hudu iyayen sakin ka ɗaya shi ne kuma magana kenan haka shi tabbatar da ma'anar magana kenan in dai kai hudu bayan ka mata sake ɗaya iyayen sakin ɗaya babu ya kai hudi idan suke biyu magana kai ne sai kwanta maka ba kai wani ɗaya ba cikin su ba ka ce ban da wannan yace sun maƙala domin Allah ya ce ai fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd in ya sake ta bayan wannan bayan ka shi kuma Allah ya magana saki biyu magana kai zaka ce saki dagin ni shi Allah ta in ya sake ta bayan wannan kai ma sakin biyu shi Allah ka lace to zaka ce a a wannan damirin iya komawa saki daya ana ka saki daya nan saki biyu Allah kawo don hujjoji shi kenan yace wa hada wannan magana wannan aya yatanawalu man tuliqat ba'da fidyatin وطلقتين قطعا لانها هي المذكوره مذكوره yace wannan aya tana nufin matar da aka saki bayan ta fidiya kuma bayan mata saki biyu ita kuma ke ni kata yace ita kuma ke ni matar da aka ba saki biyu ita ake ni ga saki biyu ya ta fidiya ta bashi kudi ya amsa duk da aka ba lissafi a saki ne bin sabanta maka ita ake ni wannan fidiya ba a mata ba Allah bai bin lissafin ta a saki sai bayan ka nace fahim tallaka ha kenan wannan bai cikin lissafi fidiya magana kenan bayan bin ne fala budda min dukhuliya ta tilnafas dole a sa wannan ita li ana mazakura li ana hir mazakura mazakura domin sakin bin shine ana aka ambata da haka fala budda min dukhuliya ta tilnafas don haka nan dole a sanya saki biyu a wannan lafazin da Allah ke magana wa hakaza fahimu tarjumanul qur'an wannan fahimta da ibn kabi ta kawo ta cewa saki biyun ne aka yi hulɗi saki biyu nan ba ka zama na uku ba haka mai fasalar ƙur'ani haka ya fahimci wannan aya allazi da alhuwar sassanar ma an alimar tawil wanda annabi ya ma addu'ar Allah ya sanar da shi fasalar alƙur'ani ibn abbas kenan haka ya fahimci wannan aya haka bayanin da yake nan ibn abbas wanda annabi ya mai addu'a Allah sanar shi alqur'ani wa hiya da'watu mustajabatu bila shakka kuma mun imani annabi ya mai ibn abbas addu'a mustajaba wannan kenan dan a hukumce ibn abbas akan haka Usman bin Affan kan haka yake haka Abdullahi bin Umar kan haka suka tabbatar da idan mutum yayi hulɗi da mace ba mai lissafi kan sake ne ibn abbas haka yi wadi Usman bin Affan haka ya hukumta haka Abdullahi bin Umar don duk da bil'umma ce da farko ya ya da akwai wata ruwa aka da wajen shi ta magana ya saki ne amma daga baya mun raja akan ta abin magana mai tabbaci ya komo kan cewa hul'i ba saki bane duk wannan maganganu gaba daya su ne ke so kun ya ka maka hujja madogara kuran idan mutum ya mace hul'i ba a mai lissayi da saki ne kuran shin za mu ɗauka kun ya kamar hujjoji ne wanda a jumurce kudin suna karantar da mu aikin sahabbai fahimtar sabon hujjojin sun karantar da mu idan mutum ya mace sake daya wata ran kuma ta nemi fansa baka da horo koma kurin nema ta yi a rabu sai ta ba shi kudi ya amsa ta zo na rabuwa ce aka yi an raba su ne wata ran ba a ce an su koma ce a yanzu kama sake daya magana kenan kuma ko da saki biye mata a can da yanzu sai ta nemi fansa ya amsa buku cewa an kare magana kenan a ce wannan shine magana domin akwai sabanin ra'ayi kuma ta wasu maka wasu malamai da sa kama wannan ita ce ga madogarar shi ga waɗannan wannan sahabi dai kuma ga maka irin Usman sai bin Umar haka suka tabbatar da ma'anar wannan aya kulli ba saki bane ba rabuwa ce kura Allah samu fahimta dan mata mutane ga nan lokacin ya tahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته